عمل عالم عند خبير ومن انس عليم عليم الغلة والجود والعفاف بإذا العمر ثم كسري كذا بؤسي وإن كرهت الأقدار يوما بمشهد أراه فيؤذي به إلى أعظم الكرسي وهبت لكل المهادين شفاعة وهل يقبل المحمود تشفيعهم ليسي ألا يؤذي حرسه شفاعة قليل لمن يهوى العبيد من الإنس عليك صلاة الله ثم سلامه وأمرك مقبول على العين والرأس دعوت إلى التوحيد لله وحده فكل سواه في النهاء وفي طمس هو الكل منه الكل لا رب غيره فما تم من كفء ولا تم من عكس عليك صلاة الله ثم سلامه تعلمنا من كل فتش ومن عبس عليك صلاة الله ثم سلامه لأصبح ميمونا حياتي كلا أمسي عليك صلاة الله ثم سلامه تجافيت عن أهلي وصحبي وعن جنسي عليك صلاة الله ثم سلامه يتم لقول كل لباس ومن دمسي عليك صلاة الله ثم سلامه سرينا ووافينا خير بني خبسي عليك صلاة الله ثم سلامه فإن كعلاج مر عمل القلب والنفس عليك صلاة الله ثم سلامه أحبك حبا لا يزال إلى الرمس عليك صلاة الله ثم سلامه فقل لخير الخلق في اليوم والأمس عليك صلاة الله ثم سلامه وبرهان حبي فيك أوضع من شمسي عليك صلاة الله ثم سلامه وسر العشق لنا لئين من القدس عليك صلاة الله ثم سلامه وتستعسل الخبز اليهود من الأس أمين ويعلق دجال اليهود ويعلق إبانا وديان فيكمل لي أنسي بطول القلوب قبلهم وتنيلنا بفضلك نصرا شاملا مثمر الغرس عليك صلاة الله ثم سلامه أتينا لكثر الكرب والهم واللبس عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب ذوي الفضل والماء عليك مدى الأيام ما قال خادم مدينة ماء القرر والعار والإجس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مم.
مدينة ما القول والآن والرزق متى جاء فيها قرة العين والنفس قال مولانا وشيخنا وقدوتنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله مولانا شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه yace ya madina ta mayil kufri ya wannan gari mai suna madina garin mai shafe bata da kafirci wal ari da tsiraici war rijisi da dukkan kazanta qurratul aini kan sanyin idaniyata wan nafsi da sanyin zuciyata a fiha ya tabbata a cikin madina shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam madadda da tsawon zamani
ذكرتها والآن عليم غيم بباعث عنه وراجعه بها rijisi tadakkartuha wallahi na tuntuno madina wal halu anni mukhayyamun bi barisa alhalin ni nayi darbuka ina can a faris ba mu taso ba ma tukuna muna iya fort anhuha sai gashi na niyyar zuwa madinar manzon Allah li amhu biha rijisi dan in shafe dukkan barnata da zuwa gurin ta أراني إذا ما جئت ليبة دائرة yuqarribuni qurban yatimmu bihi unsi arani ni ina gani na idza ma jitu ibata za'iran idan na je wa madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara wajen ta wajen manzon Allah yuqarribuni sai manzon Allah ya kusantar da ni zuwa gare shi qurban kusanci yatimmu unsi wanda dai bai kewa ta dai cika bihi da shi أبا وخلق الله أحمد ما ترى لتقول الكلام من كل معنى ومن a akrama khalqin lahi ya mafi girman halittar Allah tabaraka wa ta'ala a wajen karamci ahmada ya mai suna ahmadu ama tara baka gani da zaurin mai ziyara kalamin kulli ma'anan wanda ya wofanta daga dukkan wani abu na ma'ana da za a gane shi a ma'ana wa min hissin da dukkan wani abu da ake nema kuru-kuru to duka waɗannan abubuwan kuma ya zo neman su gurin ka وإنك مقدار الإله ومسلك أوالف من جن ayyan wa min insi wa innaka cewa kai ya rasulullahi muqtarul ilahi kai ne zababban ubangiji tabaraka wa ta'ala wa malja'ul awalimi kai ne mafakantan mafakan nan ta dukkan halittar Allah tabaraka wa ta'ala min jinnin khafin na aljanu waɗanda ba a ganin su wa min insin jaliyin daga kuma mutum wanda ake ganin sa عظيم عظيم الخلق والجود والأداء به لا نهمي مقتلك wato shine abin da ake cewa iktifa'i نعم yawwa eh yawwa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa ai wa nisaan kathiratin ne eh to sai ake cewa abin iktifai a cikin balaga to nan ma shehu yayi iktifa'in yayi min jinnin khafiyin wa min insin jalil Mm, na'am azimun manzo Allah mai girma ne azimul khulqi mai girman ɗabi'o'i ta dodinsa wal judi da karamcin baiwarsa wala da da- da baye baye bihi da manzo Allah ne zala hammi wato bakin ciki na gaba ɗaya ya gushe sun makasiri karaya ta ma duk aka ɗora ta kara- kaza bu usi haka nan talauci na ma ya gushe ya banni وإن جئت الأقدام يوما بمشهد راه فيوليه ila azamil kursi wa inda yashe laqdabu idan kudubai suka shiga filin wato mashaya ta mukami suka yi dimuwa a ciki arahu ni ko sai ga manzon Allah maimakon wannan dimuwar sai ulini sai manzon Allah ya ciccibe ni sai ya daga ni ila azamil kursi zuwa mukami wanda yake mai girma وموت لكل المعدين شفاعة وهل يقبل الإمام تشبيعهم ليسي وهبت ال- ال- شفاعة يا رسول الله كابا شيطانك لكل المادهين لدك ما سيبو غريك كادوك القور ذاك شيطان سرانا القيامة وهل يقبل المعمود تشفيعهم ينزي أي أشي من ذن الله رانا القيامة دي يشيشي ولن دسك يبيش ليسي بندني أي بذي حكبا مم.
فلا يولي أرجوكم شفاعة الأمين لمن yawal ubaida min al-ins a alayi waje tare da cewa ni na zo ba annabi bane ba manzo bane kuma na zo a ƙarshen zamani duk da aka arju umuma shafa'atil amini ina neman gamewar ceton nan na amintaccen Allah sallallahu alaihi wasallam liman yawal ubaida yayin da gaugadu wanda yake son masoyin nan naka babban bawan nan naka shi Ibrahim min al-insi daga mutane to wai ma'ana ya Allah ina roƙonka ya Rasulullah duk wanda yake so na ma ina roƙonka daga cikin mutane shi ma ya samu ceton ka ranar alkiyama amin فكيف صلاة الله ثم سلامه وأمره فمرهولا على العين والراس صلاة الله da amincin Allah su tabbata a gare ka ya Rasulullah fa amruka al'amarin addinin ka maqbulun wallahi karbabe ne a gurin mu alal aini war ra'si mun dora shi akan mu da idanuwan mu دعوت إلى التوحيد لله وحده وقول سواه بالنعم waje damsi da auta ila tauhidi kai ne fa ka zo kai kira zuwa kalmar la ilaha illa allah muhammadur rasulullah lillahi ga ubangiji wa da wushi kadai fa kullum kowane abu siyahu in ba allah ba kun miha in an shafe shi wa fi damsin an shafe shi والكل منه الكل الحمد لا رب غيره وما ذم منه ولا ذم من عكس هو الكل الله شيني كل كل كلية ما تنا كل كل وانا دغ كل ubangiji minhu daga gare shi la rabba ghayruhu ba wani ubangiji bayan Allah tabaraka wa ta'ala fa ma thamma min kufin Allah ba shi da kini ba shi da kishiya ba shi da mata ba shi da yaya ba shi da kowa shi kadai ne wala thamma min aksi haka nan ba shi akasin sa عليك صلاة الله ثم سلامه وعلينا من كل fadashin wa min hamsi Allah salatin Allah da amincin Allah sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salatin tuharriruna ta yanta mu min kulli badishin daga dukkan damkan mai danka wa min habsin ta kiyaye mu kuma daga shiga kurkuku
عليك صلاة الله ثم سلامه ليرضي ميمونا حياتك لا أمسي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li usbiha maimunan dan in waye gari wato ainihin mai mai daɗi mai karamci wanda yake zababbe haka nan hayati tsawon rayuwa na wa umsi kuma in waye in maraita maimunan shi ma zababbe kar- abin karbuwa a wajen halittar Allah عليك صلاة الله ثم سلامه يتابيت عن عهدي
salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce ta jafaitu wanda na nesanta an ali daga barin iyali na wasu abi da ainihin abokaina wa an jinsi na bar jinsin kasa na ma da in je in yi ta wajen annabi عليك صلاة الله ثم سلامه يتم شبع من كل basin wa min damsi salatin Allah da amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullahi yatimmu shifa wato ce waraka ta tabbata min kulli ba'sin daga dukkan rashin lafiya wa min damsil basirati Allah ka waye mana dukkan shafewar basira عليك amin صلاة الله ثم سلامه درينا وعوينا sarayra bajina salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace saraina mun yi tafiyar dare wa wafaina ka ga mun zo maka ya rasulullahi khaira bani habsi ya fiyayyan jinsin da suke masu karfi masu dauriya
عليك صلاة الله ثم سلامه ومنك إلهي مرحم القلب والنفس salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa minka ilaji warakata ta dukkan cutuka ta fa minka daga gare ka ne ya rasulullahi marhamal qalbi ya mai shafe zuciya ya gyara ta ya dauke dukkan kazantar cikin ta wan nafsi ya mai tsarkake zuciya ya sa mata sanin Allah عليك صلاة الله ثم سلامه تهيبونه la ya zalu ila ramsi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah uhibbuka wallahi ina son ka hubban soyayya la ya zalu kada ya gushe ila ramsi har zuwa a turbude ni cikin kabari عليك صلاة الله ثم سلامه وقولي بخير لك bil'ami wal amr salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare ka ya rasulullahi fa kulli kulliya ta ta tabbata li khairil khalqi ga fiyayyen halitta gaba daya fil yawmi a yau wal amsi da jiya da shekaran jiya da ranar ma da ba a santa ba al amsi idan ta zo da ma'arifa munakkara ce yawwa amma in ta zo da da da tankiri mu'arrafa ce yawwa ji'itu ji'ituka amsi na zo maka jiya ji'ituka amsi na zo maka wata ran in an ce alif da lam to in an sa alif da lam to munakkara ce ba a san ta ba jiya amma idan an yi ta da, da, da babu ita kadai a zaman kanta to ita ce mu'arrafa ita ce take da wannan khususiyya a cikin lugar larabci eh yawwa mm, na'am mm.
عليك صلاة الله ثم سلامه وقرآنه فيه ما هو من شرطه salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare ka ya Rasulullahi wa burhanu hubbi wato hujjar soyayya ta gare ka yana nan a cikin kirjina audahu mafi bayyana ne min shamsi daga rana daga hasken rana fika a cikin ka عليك صلاة الله ثم سلامه وتسرد عن
la'ina min al-qudus ya Allah ak- Allah kai salati da aminci a bisa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda sababin wannan salati wata durudu ashkolal la'ina Allah ka kore ka kore mana laifai ashkol wannan shugaban nan na na zamanin 1969 aka aka ya ya ya ya dau ya hau mulki a Isra'ila to shine wanda ya hada kan dukkan larabawa yake nema wai zai turmushe su gaba daya zai yaki dukkan addinin musulunci har nan Afirka ma shine wanda ya aiko su dayanan da ibana dinnan suka zo suna taimakawa ujuku lalatattun banza Allah ya karya su yace Allah tabaraka wa ta'ala ka kore shi daga daga Isra'ila min al-Qudus daga masallacin Qudus Allah ka kore shi salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare ka ya Rasulullahi wa tasasi lil qubsa Allah ka tumtsike dukkan barna na na Yahudawa min al ussi daga foundation din ta gaba ɗaya Allah ka tumtsike ta daga duniya amin wa yahluku dajjalul yahudi dujal din yahudawa Allah ya halakar da shi shine wancan ashkon din nan dai wa yahlikan ibanun Allah ibanun ma ya halaka shine ministan harkokin cikin gida na zamanin sa wa dayanu musa dayanu dayanu ba dayanu ba bana sha ga muku barhama job ya ce mun barna ne aka yi aka yake ta dayanu din nan dayanu sunan Allah ne yawa dayanu wannan wannan ce kusun gurmin kafiri ne mai kin Allah da annabi kuma ido ɗaya ne da shi kamar dujal saboda haka saboda haka a daina ce masa da yano yawa an ce masa da yano zai dan samu rahama ko yawa kinanne ne dayan sunansa musha dayan yawa kinanne ne shine ministan harkokin waje na bindiga da menene ake ce min menene wazirud difa shine wazirul difa yawa defense defense ministry a hannunsa take to shine yake taimakawa uzuku lokacin da ake yaki yake taimakawa kuma wajen amurkushe wai abin nan Palestine gaba ɗaya a wannan lokacin fa yakmulu li unsi sannan Allah ya mun haka sai wato kwanciyar hankali na sai ta tabbata musmir al-ghayr lite lok ujuku Allah ujukun ma da yake Najeriya ya matsantawa musulmin Najeriya Allah ka halakar da shi kablahum kafin ka halakar da su mukiyatan banza masu taimaka masa wan watuniluna nasran ka ba mu ainihin cikakken taimako shamilan mai gamewa musmir al-garsi wanda an zauna lafiya an zauna lafiya kenan a Najeriya muna san haka Allah kai mana haka bi fadlika saboda fadalaka Allah kuma ya mana haka din Allah kuma ya mana haka ɗin na ba mu kissar yadda abin ya faru a wancan sauka da muka yi wannan bawan Allah Sheikh Nasir Hamis yawwa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa shi ke bani labari yadda hikayar ta faru a gidansa na je na ziyarce shi a kaula ma ya kuma bani wannan hikayar amma na gidan nasa shine ya mun cikakken bayani yace lokacin da yaƙi yayi yaƙi ainihin khalifa sunusi na azare shine ya buga wa sarkin kano ado bayero waya yace sarkin kano ado bayero ya buga wa yakubu gawan waya ya nemi shehu ibrahim ya masa addu'a akan yakin najeriya saboda haka mai martaba sarkin kano ado bayero ya buga wa yakubu gawan waya yakubu gawan shi kuma ainihin wato ambasidansa a wannan lokacin wanda yake a senegal abdulmalik al-karami shi ne ambasada shi kenan abu yakubu gwamnati sai ya buga masa yace wannan shehin shekh ibrahim alkaulafi muna so a gaya masa muna so ainihin mu gayyato shi najeriya ya zo ya mana addu'a saboda haka to shi kenan sai shehu ibrahim ya turo sani awwal sani awwal abokin walidin su shehu malam bello saboda haka sai aka turo shi ya zo ya yi shirye-shiryen zuwan shehu ibrahim saboda haka ya koma to shehu ibrahim ya taso aka taho da shi da shi har da shi nasiru hamisu aka taso aka zo najeriya aka zo aka sauke shehu a barikin soja barikin soja ya sunanta ma ta legas dodon barik ana aka sauke shehu ibrahim a nan yake wuni a nan yake kwana da daddare da ranar in azhar ta yi a kai shi gidan alhaji labaran a can tare da yan uwa yayi azhar yayi la'asar da magariba a kawo shi bariki saboda tsaro anan shehu yake kwana sai gari ya waye ya koma to ana haka ana haka da shehu yayi addu'a sai ya kare aikin sa to sai ya ban nasiru khamisu yace da yakubu gawan wannan yaron a a samu wani a tafi da shi gurin da ake yakin can nake so a je da shi tsakin tsakanin filin dagan ku da filin dagan su anan nake so a yi haɗa abin ne wannan abu yace shehu sai sai yakubu gawan ya aika a dukulle da direban jirgin suka tashi a helicopter ana yaƙi suka tafi ana cikin gumurzu ya ce na riga na amince na san na samu addu'a shehu ba za mu kife harbi ba zai yaƙe yaƙi ba zai same mu ba ya ce muka je muka sauka ana dagawawaki muna turewa muna turewa har muka je tsakanin wannan filin daga da wannan filin daga a nan gurin na yi haƙa na binne wannan abin da shehu ya binne na asraro daga ismullahi al'azam daga alqur'ani daga abin da yake yardaje daga Allah saboda haka bayan an binne yace muka taso muka dawo Lagos bayan mun dawo Lagos shikenan kwana daya kwana biyu kwana uku wallahi sai aka yi nasara aka kada ujuku aka karya shi sai ya gudu ya sunan kasar da home sunan wata kasa da home a lokacin da home san ya gudu to Allah ya karya shi saboda addu'a shehu da kuma lamana da ya mana a cikin wannan wannan hidima ta ta ta addinin musulunci saboda Allah ya saka shehu da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi shi yasa Yakubu Gawan shi ga shi dai har yanzu a fili ba mu sani ba ko shi musulmi ne ko ba musulmi bane saboda har yanzu tun da ike a cikin Najeriya bai taɓa sa hannunsa cikin wata cuta a cuci addinin musulunci ba ba su da wannan tarihi kai ya kai wata rana ma kamar yadda na gaya muku mun je maulidin farko da aka yi a Lagos maulidi Shehu Ibrahim an gayyace shi wajen wannan taron maulidi da shi da Shehu Tijjani na Shehu Lahadi Yakubu ga wanda yake magana yace a duniya ba wanda yake so irin Shehu Ibrahim na kaula yace saboda soyayyarsa da Shehu Ibrahim wallahi ɗansa na farko ma sunansa Ibrahim Iyas haka ne ko to to to shikenan to shikenan saboda haka Yakubu ga wani in Allah da zai cika da imani zai cika da imani bi jahi rasulullah insha Allah duk wanda ya so Shehu Ibrahim insha Allah zai zama mutumin kirki a ƙarshen rayuwarsa alhamdulillah
عليك صلاة الله ثم سلامه أتينا لك
والهم واللبسي صلاة الله دعمنش الله ثبت عليك يا رسول الله أتينا من زون لكشف الكرب دم أياي بكين تكين متاني كوي أتيمو والهم ده ببان بكين تكين سوى اللبس ده لكشي عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحابه ذوي الفضل والباس salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare ka ya Rasulullah wa alil da alayansa wa ashabin da sahabbansa zawil fadli ma abota falala wal ba'si da ainihin yan da wal ba'si da yaki alayka wa al ayyam ma qala qadimum madinatu hayr
salatin Allah da amincin Allah ya tabbata a gare ka madal ayyami matakar kwanaki ma qala khadimun ko yaushe wato hadimi yace hazihi madinatu mahil kuhri wannan madinar mahin shafi bata ne wal ari da shafi tsireci wal rijisi da dukkan ainihin cuta harfin nuni نجوم غروب النصر والرشد والفضل لقرب المال فلتقي الكل والكنز علاني الى مهدي فعمل سائلا يجعل لي قلبي ويولد لي فوزي عليك وبدي الناس ظلم وظلم وعرض وما يخلو من عرض الرزق قليل لما يرضى ولوصل فانعم شرب الملائكه نفرق ولا وصل فلا كيف إلا لا وسيف قد علينا فلا ترضى بميم ولا غزي فعمر الهادي وعم سلامه وعلى سعادي موضع الموت والعمد قال تجمع الأيام نوم محمد على علي بين السريع من الغمد تناول ليال العين وحوله أوان سيأتيهم كما يمثل المصري وتغلق للتقوى ونبض وخير له عمل ويسر به عمره آمين.
وأبلي ولاة المسلمين جميعهم وتعليم خير الجزاء خير من يجزي وأرسل لنا مسرا قليلا وترفعا بنا راية العدل القليل على القول عليك صلاة الله ثم سلامه أما القاسم الباهر فلا لا والرجل عليك صلاة الله ثم سلامه ولولاك يبذل كل نفس كزاحته فإنك خير العالمين وخير من إليك نام مرجع وفي أمري وإني محب قائم متعيد إلى علم خير الخلق معتمدي عندي عليه صلاة الله ثم سلامه فمن قولتي في البدانات في قولي عليه صلاة الله ثم سلامه وأنصر آبابي لديك أبا عزي جزى الله عبد الله خيرا فإنه أتاني فشيطاني به لم ينل حسي وأبي وأبا عبد الملك مراده لدى عبرة رب الملك ولا تخزي آمين.
ونصره تلك الدولة بالسندس الذي يقعي به أبها وأين للقدس وقل اسمه عما يخاف وقل له قد علمني فتون من غير ما ميزي فلا يسرق الكيس فلا كلمة لأولادها من دون خير ولا غرزي عملت ذلك إن عمل حرسدي لغرزي من عرضي ولا يخزي فنمت وجاب الراس مني فأنتني عشقا وتنزلني ولا يوم لا يخزي عليك صلاة الله ما قال خالد نسيم مبروك النازل والريد والفوز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين. قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يتي نشيم بروك النصري muna shashshekar walƙiyar nan ta nasara wa rusul da shirya wal fauzi da rabu bi qurbi imami saboda kusanta ta ga shugabana malja'il kulli wanda yake shine mafakan nan ta kowa da kowa wal kanzi faskan nan ta kowa da kowa asani ya kusa na ya kusa ta gare ni idan ma ji'tu ahmad da za'iran idan naje wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina mai ziyara yudariku bi yudariku bi qarni ya ya riski zamani na wayo linu li fauzi ya bayyana rabona yace na rabauta a taita lokacin da ka zo duniya bawa duniyan nasu duniyan mutane gaba ɗaya zulmun duhu ne a cikin ta bakikirin wa zulmatun ah, zulmun zalunci ne tattare duniya gaba ɗaya wa zulmatun da duhu ya kewaye duniya gaba ɗaya wa harajin da fitinu iri iri wa ma ya da abin da yake biye da wannan min aujihin rijisi na kazanta daban-daban yin dawafi tsirara da binne 'ya'ya da mutum ya auri uwarsa ba ya gaje uwarsa bayan babansa ya mutu da babansa ya mutu da sauran irin wannan kazanta da suke yi da fajita sai ga shi kazo sallallahu alaihi wasallam limawil kubri saboda shafe batan nan wa zulmi da zalincin nan famma adrubul balaya dukkan sasannin bala'i sai ta shafe babu ita a duniya duna barbin sai duniya ta zama ana zaman lafiya wala wakhzin babu dundu babu duka sai ka je tun daga kasar Yaman sai ka je kasar Sham kana lafiya ba wanda zai hare ka fala sai ba sai ya zama dun- duniya zaman lafiya ta zo mata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata ba ta kobi akan kowa illa na wa saifin kadilta da sai dai wanda ya- ya saba wa ubangiji ko ya kisa ko ya kisa a kashe shi ko da sauran abu dai na na na na, na adalcin shari'a wanda ya ta'adda a kaina akan mu akan mu mu kan mu fala narda mu ba za mu yadda ba bidemin da zalunci wala bazin ba za mu yadda da damka ta zalunci ba
أما هدى الهادي وأما كلامه وأن لا تأخي موضع الجهد والهم fa amma hudal hadi sai shari'a manzo Allah ta game duniya gaba daya wa amma salamuhu sai amincin manzon Allah ya game duniya ga baki daya wa halatta akhi sai yan uwantaka ta Allah ta zauna maudi albugudi wa wajen yan uwantaka ta kiyayya hausu da hazraju da ba sa zaman lafiya amma manzon Allah ya zo ya haɗe suka zama yan uwa wa allafa fa Allah baina qulubi ko fa asbahatum bi ni'mati ikhwana kenan wal hamzi sai ya raba su da hamzu da kibce da buguru da keta Allahu akbar an yi wannan irin wannan zaman lafiya fa irin na da mai kyawu fa halika jma'ul ayyamu yalla rane kuka za ta iya mana irin ayyan da ta yi wa farkon musulunci ta tara musulmi suka zauna lafiya suka yi addinin su lafiya Allah a ƙarshen zamanin nan zaka tara mana qauma Muhammadin wato jama'ar annabi Muhammadu za ka tara mu ala hadihi a bisa shiriyar manzan Allah Allah kai mana haka mana Allah kai mana haka mana Allah kai mana haka kai nasariya domin mu huta min gamzi daga fada fada tsakanin mu mu zauna lafiya fadawala da dayanun la'inu shi dai wannan inan ne da yanu dinna ya tsawaita a wajen kiyayensa ga musulunci wa haulahu abanun tare da shi akwai abayi badin nan kuma dai wanda yake shine ministan harkokin cikin gida sayatihim damarun Allah ya aiko da balbalin bala'i a gare su minal mukhzi daga mai kunyatarwa shine Allah wata wani ku rikisan Allah ka halakar da rikisan wanda yake kazanta wa huwa nikisun shine nikisu wa khabbi'an ko khayyiban Allah ka tar ka da ka wato ka tabar da amalan buri lahu gare shi duk burinsa Allah ka tabar da shi shine shine ainihin laifa laifa laifa ashkar wani ne laifar sharon ashkol sharon ashkol sharon sunansa sharon rijistar ɗina shine rikisu shine sharon ashkol shine shugaban yahudawa bayan wancan ashkol ɗin ya mutu shine ya zama shi kuma ya yi jibinci al'amarin cutar addinin musulunci shi ma ya yi keta kwarai da gaske shi sai allah ya haɗa shi matarsa sai sai kawo da babban mota ɗansa kuma ɗayan ya harbe ɗaya shi kuma aka kwantar da shi rashin lafiya sai dai shekara takwas ba in ba in bai san inda yake ba aka Allah addu'a shi Ibrahim ta faɗa kan wa aslihi wulat almuslimina Allah ka gyara hankalin wato shugabannin musulmi gaba ɗaya jami'ihim gaba ɗayan su wajazihim ka saka musu khairar jaza wato fiyayyen sakamako khaira man yujzi ya fiyayyen mai sakamako da alkhairi wa'azin lana nasaran azizan wa tarbahan بنار آية العدل الغريب وارسل لنا نصرا يا الله كأيكو منا أين ينوات نصرا تكين الدين المسلم تيدا قصا شمو عزيزا وان ديك بوايي وترفع عن بنار آية العدل Allah ka ɗaukaka tutar nan ta adalci da mu algaribi wanda ya zama mai wahala samu a yanzu bilfauzi da samun babban rabo ya abal fauzi ya shugaban dukkan arziki gaba ɗaya salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abal kasimi ya shuku ya baban alkasim almahid dalalati ya mai shafe dukkan bace-bace warrijini da dukkan banna alaika salatu lahi thumma salamuhu ajizi salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare ka ya rasulullahi falaulaka ni dai ba dan kai ba ya rasulullahi zullu nafsi kaskancin kaina ya budu zai bayyana kowa ya gani kaskantacce ne kaza ajizi da kowa sai ya gane ni gajiyayye ne to Allah ya taimake ni na dan fara da kai saboda haka na zama madaukaki wa
واخر رمزي فانك سوى خير العالمين كاين في ين دكان تالكي غبا يا رسول الله وخير من اليه ثنا وخير من اليه ثنا kuma fiyayyen wanda duk gaba ɗaya yake yin yabo zuwa gare shi min muksirin mai yawaitawa wa akhiram zi da mai yin kaɗan ila ilmi khairil an wa inni cewa ni muhibbun masoyi ne khadimin kuma khadimi ne naka gashi a gare ka mutahayyizun wanda yake a cikin wato ainihin fate ɗinka ɗan family ɗinka ne ya tabbata ila hizbi khairil khalqi zuwa al'umar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'tamadi shine madogara ta izzi shine buwaya ta salatullahi thumma salamuhu wa min qawli bil majalati li fawzi salatan Allah da amincin Allah su tabbata gare shi fauzi rabona ya tabbata minka daga uraj fa minka uraji fauzi daga gurinka ne nake kaunar wato dukkan yabo na fil majalati a cikin gurare daban-daban salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya rasulullahi wa azkuru ahbabi ina ambatan masoyana a gurin ka ya rasulullahi ladaika a gare ka ya abal izzi ya ya shugaban dukan wata buwaya jalallahu abdullahi khairan fa innahu hadani wa jaitani bi lam yanal azzi jalallahu abdullahi Allah ya saka wa babana shehu abdullahi da alkhairi la da alkhairi fa innahu cewa shi hadani ya shiryar da ni fa zuwa tafarkin sunnar annabi da bin alqur'ani fa shaydani kaga shaydani na lam yanal azzi bai samu tun ni ba bihi zuwa gare shi lam bihi da shi wato duk wanda aka haife shi ana ana haifar masa da an haifi mutum shi ma shaidan sai ya haifi yaro shikenan sai ya rataya wa mutum shikenan da shi zai rika komai zai yi da tare da shaidin in abinci zai ci da shi zai yi ko komai da zai yi da shi zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni shaidani na da aka hada ni da shi ya musulunta to shi ma shehu Ibrahim shi kuma cikin karama ya ce shi shaidanin sa bai tunkuda shi cikin san zuciya da halaka ba eh alam tara anna arsalna shayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza tana tunkuda su zuwa saban Allah da ke ta haddin Allah to to shine to lam yanal shaydanuhu azzi bai samu tunkuda ni wajen bin san zuciya ba shi Allah ya taimake shi ya samu shiriya to Allah mu ka taimake mu akan shaydanan mu Allah ka dora mu akan su jai rasulullah wa hamli wa abdal malik muradu ولا تخزي وهب لي يا الله كاي من بيوا irin wanda yake so wahab abdul maliki shi ma wannan sirikin na ka bashi ainihin muradahu abin da yake so lada hadratir rabbil maliki a wajen halaran nan ta ubangiji rana alkiyama wala tukhzi kada ka kunyata shi Allahu akbar ai ya ji dadin sa wata kusuhu ya Allah ka tufatar da shi fil firdausi a cikin jannatul firdausi bis sundusi da wani jinsi na lu'lu'i mai kyawu na gidan aljanna allazi yubahi bihi wanda zai rika alfahari da shi abha mafi kwarjini wa aliyana mafi laushi min khazzi daga alhariri khazzu alhariri kenan wanda yake munduwarsa madarasa shine khazzu min gairi ma wa kun isnahu ka zama kai ne wato ainihin birnin sa ka kiyaye shi amma ya kafu ga dukkan abin da yake tsoro wa kullahu ya Allah ka zama tare da shi cikin al'amarin sa kai mu ma Allah kai mana haka Allah kai mana haka a bakin shi Ibrahim wannan bawan Allah muna jibdaka kuma Allah ya mana haka albarkacin shi Ibrahim kazalibnihi mashhuda haka nan dan sa mashhudu min gairi ma maizi shi ma kai masa abin da kawa uban nasa min doni kadashin walawar ka zabi na tuhu haka nan yarsa wadda ta zama matata harimi matata bilkisa wadda take mai suna sai da bilkisu ta haya allah ya raya ta karimatan mai karamci karimiya ai ku hakan ta rayu kowa ya ga yadda ta rayu har sai rayuwarta ta zama wato duk inda ta je kamar shi ibrahim ne ya je tana samun girmamawa dukkan girmamawa bi auladiha da 'ya'yanta wanda Allah ya bata mata guda hudu sayyida ummu hani da sayyida hafsatu da sayyida rahma da sayyida fatimatu waɗannan 'ya'yanta kenan guda hudu waɗanda Allah ya bata Allah sai ya mata lamiri sai musu lamiri irin na maza ma'ana za su zama masu yin aiki irin na maza ce kowace ɗaya daga cikin su gwarzuwa ce a wajen kira izuwa ga Allah izuwa izuwa shiryar da bayan Allah izuwa tabbatar da addinin Allah duka Allah ya ba su wannan Allah ka raya su rayuwa min duni kharshin kada kada ainihin a yakushe su a yakushe su wala wahzi kuma kada wani ya muntsire su a duniya haɗattu rihali to yace na sauke kaya na fa anan inda ahmada a wajen ahmadu artaji riba rabbihi ina neman yardar ubangijinsa min abdihi daga wajen bawansa ya wa wannan bawa bawa nasa wa huwa la yakhzi shi ya san Allah ba zai kunyata shi ba la hadamtu na hidima gare ka ya rasulullahi wa shabar rasu kuma furfura ta wallahi ta kaina gaba ɗaya ya game gaba ɗaya da furfura minni daga gare ni fa an zani a tikan ya kamata in juya in dawo wato ainihin yantacce daga gurinka wata jizini kuma ka sake yi min babban sakamako wa za wannan yantawar da wannan babban sakamakon ina son su ne yau mala ta jizi yau mala ta jizi kullu nafsin bi ba kasabat yawwa wato ko kuma yau mata jizi kullu nafsin bi ma kasabat ko kuma yau la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu to du a wannan rana ne nake neman wannan sakamako salatin Allah da amincin Allah sabata a gare ka ya rasulullahi ma qala qailun ko yaushe mai magana ya ce na shi muburukan nasiri muna shekar ainihin walƙiyoyin nan na samun nasara wal rusul da shiriya wal fawzi da arziki nawa salamu jina a da sauran حرف الصاد صلاة من عمل بالله التي نسيما سرع من ذا الحبيب فيخلص فإن نسيما مثله سيتم لي جمع اتحادي فليتم تخلصي يا رب السراج محمد العب الرجال البلاء يا مخلصي يا عمل الوعي إليه توجهي والرياض عندي مالي ومنفسي إليك رسول العالمين محمد شجع الوراد الكل جدا مخصصي لمن دعا بعز العزيز وبالإمام تولى عن المسلى ولم يتخلص على الغيب للناس العظيم وقد شفى نفعه من كل أعمى وحضرتي فذلك ليلا ثم أدراك راكيا إلى تجاوزت أولى النجوم وحتى لك العلم والأسرار خير مخيط وليس محرما قد تقاصر جوده جميع أولاد القلب من كل مخلص قررت له من مغرب الشمس أرتدي يخلص لي على الغير مخلصي فإنك باب الله لم يلقى سواك يا رب الكريم المقدس فأنت سراج الدين والضوء صادق وللورى والذل لم يتخلص أناك محب شاعر صادق لكم على غير وجه الحاكمين منفسي عليك قد سألتم عشرا وإنني أتيتك عارفا به لا تربصي عسير وللشوق المبرر لم ألم فلست من العيش ربي بحارسي فوزي ويرسي بإمثال محمد بإمثال وما ننبل بطول تشخصي عليك صلاة الله ثم سلامه فقلت قديما يا كريم وخصصي عليك صلاة الله ثم سلامه ويا رب فرض الحسن والمجلس وأغرد هنا المسلمين وقدسي لبعدي وآبائي أمتي فأبلغ وفسدي ودمر أناس المسلمين جميعهم مرارا وديانا وجنسا ونكسي وعلمت ممن قد علمت وغيرا جميع بلاد الله للدين تخلصي آمين.
لنا عرفات والمقام مقامي تدرج لها عباد المخلفين هو يد ربي ثم آوى محمدا وأثني على العدي وفي تخصصي حراني على العدي وليس سواه وقد تم من سر مسؤول مخصصي جل الله عني وعلي وعرفتي جل حائلا قد عاد أفضل ملبسي عليه مدار يا بما قال مهره سبعد ولا نعم أنا لله خلصي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأجب لنا أمان بالله خلقين نسيما تلا من ذل أبيك فالخلقين قال مولانا وشيخنا وإمامنا وقدوتنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يز رضي الله تعالى عنه يتي يا سبا جبلا جبلا نعمانا يا إسكن نان ميدادي ندوسنا نان da suke kwarin wadi kura na na jabala na amana khallisi billahi ki zama mai tsarkin daɗi saboda Allah nasima na ƙanshi sara wanda zai gudana min zal aqiqi daga kwarurukan madina fa ya khulusi ya tsarkaka ya zo guri na shi asalin asalin baitin na laila majnun ne laila majnun shine suna tafiya a ka da karauka za su je fatauci sun zo wadil qura to sai suka zo wadil qura sai suka zo wannan dutsuna guda biyu ana ce musu jabalan amana to da aka zo gurin sai sai masu labari suka ba shi labari suka ce wannan dutsen a nan ne kusa da wannan dutsen ne laila majnun ta zauna matarsa mat- budurwar da yake so anan ta zauna ya ce iya anan ta zauna yake to shikenan sai ce to ina ne waje jangalin su laila majnun anan sai aka nuna masa yace to daga ina i- iskar saba take fitowa sai aka nuna masa to yace to kuje kuje inda za ku sai kun sai iskar saba ta zo ta same ni anan ba zan tashi ba suka je suka zama suka gama harkokin su suka dawo iskar saba ba ta zo ba to shine ya zauna ya zaunar da su a garin sai da iskar sa- saba ta zo daga garin Laila ya shaƙa sannan ya tashi suka taho to to masoyin duniya kenan masoyin yar duniya to shi jabala ban- na'amayansa shi iskar aqiq wadi aqiq da wadin naka da wadayen nan kus- garuruwan nan na manzon Allah iskar nan ta shaƙo ta zo ta kwarara jikin shi Ibrahim shi kuma shine muradinsa radiyallahu anhu Mm.
فإن نسيما مثله سيدمني شفاعات قبري فليد متفرد fa inna nasiman kaga iskar nan mai dadi ta saba mislahu kwatan kwacin wato iska wadda za ta zo guri na ya sai timmuli da sannu zai tabbatar min da shifa a sikani warkar da dukkan cutuka na bal yatimmu takhallusi bari ma wato wannan iska za ta bani wato ainihin komawa gare gare سلامة الله سراج محمد إلى غير جاهل للبرع يا مفلسي bege na ya tabbata ila rahmatillahi zuwa rahman nan ta Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam as-siraji wanda yake shine sirajar Allah wanda ya faɗe ta cikin alqur'ani wa sirajan munira ko muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan begen nawa ya tabbata ila khairi man ja ila khairi ja'in zuwa wato mafiyayyen wanda ya zo lil baraya ga talikai mukhli- mukhallisin yana mai tsarkake su daga shirku إلى أحمد المهدي إليه توجهي وسياني استمادي ومنفسي tawajjuhi fuskanta ta ta tabbata ila Ahmad al-Mahi zuwa wa mai suna Ahmad Mahi mai shafe bata gaba ɗaya ilaihi zuwa gare shi wasiyani indi madihi to wanda duk zai yabe ni waye ce nayi abin kirki ina son annabi wa munaqisi da wanda zai tauye ni ya ce ban yi ba to duk ni guri daidai ne a guri na tunda na samu annabi إليك رسول العالمين محمدا شبيها الورى في كل شيء جد مخصصي يا رسول الله يا النبي يا رسول العالمين ya annabin talikai gabaki daya wanda aka aiko shi zuwa talikai gaba daya ilaika zuwa gare ka shafi alwara ya mai ceton dukkan talikai gaba daya ka zama mukhassasin abin keɓancewa fil kulli ka zama mai keɓancewa menene ne shafi alwara ya mai ceton talikai fil kulli jidda mukhassisin mai matukar keɓance su zuwa alkhairi liman ja bil izil azimi wa himma tawalla lil musla wa lam yatakallati
Allah menene liman ja'a ya wanda ya zama ya ya wanda ya zama lam yatakhallasi bai tseratar ba liman ja'a bil izzi ga wanda ya zo da buwaya ko menene a astaghfirullah liman ja'a bil izzi wato girma ya tabbata ga wanda yazo da dukkan buwaya al'azimi mai girma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa khizi man tawalla anil musla sannan kunyata wanda yazo da kunyatar da wanda ya juya baya ga barin addinin musulunci walam yatakhallas ba zai keɓanta ba zai tsarkaka ba wancan ba ba daidai bane na farkon wannan shine daidai mm hada alhalka shine wanda ya shiryar da halitta linnahajir qawimi a tafarki wanda yake madaidaici wa qad shafa siqamahum hakika ya warkar da dukkan cutukan su gaba daya min kulli aman wanda yake makawo an mai da shi mai gani wa barasin wanda yake kuturu an mai da shi mai lafiya sarabi ka lailan ubangiji tabaraka wata ala fa yayi tafiya da kai tafiyar dare zuwa gare shi haka yayi miraji da kai zuwa gare shi summa adnaka sannan ya kusantar da kai da kai zuwa gare shi ra'iyan yana mai hawhawar da kai ila hadratin zuwa wata irin halara lam tulfa mawdi'a akhmasin wadda ba madan kwalar takalmi a cikinta saboda dukkan ta mala'iku ne a ciki ko yana faɗa cikin hadisi ko yana cewa aqatis sama'u wa huqqalaha anta ida ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد yace ainihin wato sama tana nishi a ya cancanta ta yi nishi duk mala'ikun nan fa akan ta suke a zaune fa tana ta nishi aka ce ya cancanta ta yi saboda nauyi yau mala'ika ɗaya ma ya ninka ta sau nawa dan dai an sakare su ne an sakarewa saman ne ta ɗauke su amma wani mala'ikan shi kansa ya fi samawatin ma gaba daya girma dukkan su gaba daya eh mana akwai mala'ikan da ya nuka saman ma sau ba iyaka da yawa kamar waɗanda suka kewaye al'arshi din nan mala'ikan nan da ya zo ya kewaye al'arshi ai abu ya fi ya fi sama da sammai da ƙasai girma ko ko mucijin nan da ya kewaye al'arshi sau bakwai al'arshin da Allah tabaraka wa ta'ala yake ce masa azim Allah ya halicci wata mucijiya saboda yana ganin kansa mai girba ne sai ta kewaye shi shi kuma sau bakwai shi kuma shi ita kuma mucijiyar tana ganin kanta wai dan Allah ya ce da al'arshi azim mai girma ita kuma ta kewaye shi bakwai sai ita ma ta ji girman kai a zuciyarta shikenan sai Allah ya jarrabe ta da kishirwa kishirwa sai ta miƙe tsawonta gaba ɗaya a cikin jeji tana neman ruwan da za ta sha shikenan sai ta je ta samu ta samu wani kogi ta yi masa suru daya tana zuwa kogin ta yi masa suru daya shikenan sai ga sai ga wani kwado sai ce alhamdulillah kwana da kwanaki ina neman loma ɗaya ban samu ba sai ya loma ce ta yace to to duniya in dai in dai ba a ce Allahu akbar ba to ya rika bayyana girma girma da girma da girma na halittarsa ba shi da iyaka tabaraka wa ta'ala to ballan tara girman sa to to wannan halara mai albarka mai girma wadda take manzon Allah ya je ya shige ta mala'iku za ka samu mai ruku'u shi an halice shi a tsaye ne kawai tun da aka halice shi a tsaye aka halice shi kawai sallarsa a tsaye ne wani mala'ika shi kuma aka a ruku'u aka halice shi ruku'u ne aikinsa kawai tasbihi yake yi wani mala'ikan kuma ya sujada a cikin sujada yake to shine wasu malaman masu neman mutum a cikin ma'arifa ya samu zauki ka samu ma'arifa in kana sallah in an ce Allahu akbar hannun daman nan kayar da duniya hannun hagun kayar da lahira shikenan ga ka gaban zafi ka san abin da zaka zama ka kaddara kanka ga ka a tsaye da mala'ikun nan da aka halicce su tun lokacin da ba su sani ba ka ka a sahun su kana kana sallah in a tsaye kake in kai ruku'u ka kaddara ga ka tare da mala'ikun nan da tun da aka halicce su suna cikin ruku'u ga Allah kai ma tun wannan lokacin kake in kai sujada kai ma ka zama haka ka kare wannan sallar ka jiya zaka ji kan wallahi za a ji za a ji sirrun azimun sirrun azimun inna menene wala yanaluha illa illa al-khashi'un lis-salati nurun azimun wala yanaluhu ولا يناله إلا الخاشعون فإذا أتيت إلى الصلاة ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه to wannan wannan wannan zauki Allah ya bamu shi Allah ya bamu ya rasulallah ta jawarta a falakan nujumi ka tsallake falakai din nan na taurari duka wuce su wa qaddana laka ilmu ilimi gaba ɗaya gashi nan gare ka shine mai ilimin ma Allah gaba ɗaya gashi nan gare ka wal asraru ga asiri asirai nan ma gaba ɗaya gare ka khaira mumahhisi ya fiyayyen wanda aka tace masa komai جميع مجاد الخلق من كل مخلق يا رسول الله نلت مقاما كاسا مون إلم مقامي فتكاسر دونه جميع هداة الخلق دكا ما سشري دبايا الله يزوى حلتر الله بس سام إلم ونن مقاما دكسام يا رسول الله من كل مخلص دون من تركي أوجان تركك إبادة أوجان الله بكي إلم مقاما دكسام يا رسول الله wannan fara nake bayanin nan nasa tun can tun da hadal halka din nan sarabika laila tajawaza aflaka wa nilta maqaman din nan to farutu lahu shine nazo gun safa min magaribi shamsi daga mafaɗar rana artaji yukhallisuni ni ma ina kaunar ya tsarkake ni ni ma min ko hal hal gairu da mukhallisi wani ba manzon Allah ba ya isa mun abin da manzon Allah zai mun ne a sai shi kai naka cewa kai ya rasulullahi babullahi kai ne kofar Allah tabaraka wa ta'ala lam yulfa maslakun siwaka ba za a samu zuwa gurin Allah ba sai ta kai ya rasulullahi ila rabbil karimi zuwa ubangiji na wanda yake mai karamci al mukhassisi wanda yake ke baccar bayan sa da baiwa ya rasulallah fa anta sirajud dini kai ne wato ainihin fitilan nan ta addinin Allah wa dawu sali'un sai ga haske yana mai tashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zillul wara kai ne inuwar nan ta talikai gaba daya wa zillu ita inuwar manzon Allah lam ta lam ta takallashi ba ta raguwa ba ta karewa ba ta bicewa ba kamar inuwar rana ba ta ganta nan ta janye ko inuwar farin wata ko inuwar wani abu ita inuwar manzon Allah dawwamammiya ce dindindin araka ataka muhibbun masoyi ya zo maka gashi na bashi da shi Ibrahim shairun mawakin ka khadimu wanda yake mai khidima lakum gare ku ya rasulullah ara ara ghayra madha al hashimi ni ina ganin ayabu wani baba hashimin dangi ba muna kisin wannan bai tauye rayuwa ne a ce wai ka yabu wani ba manzon Allah ba kana bata rayuwarka a banza ne kawai in kana neman kusancin Allah to ka yabi manzon Allah zai faɗi ne la tarabbasi a sai tuka ya rasulallahi na zo maka wannan hajin da na zo maka ci sa'an ta tara sun ma'ashirar na zo maka ta goma ta sha ɗaya ta sha biyu ta sha uku ta sha hudu ta sha biyar ta sha shida ta sha bakwai ta sha takwas ta sha tara ta ishirin to a sai tuka haji na zo maka ta ishirin da ɗaya wannan ta ishirin da ɗaya ce fahimdini ka shirya da ni la tarabbasi kada ainihin wato ka jinkirtar da ni asiru ina tafiya haka ne asiru ina tafiya gurinka ne ya rasulullahi wa bi shauqul mubarrihu ina tare da bejan nan wanda baya gushewa gare ni ko lam anam ko haka ne lam anan ban yi bacci ba falastu bi harasa ban zama mai tsananin mai kwaɗayi ba ilal arshir aishir ragidi zuwa jin daɗin rayuwar duniya ta tambele ni ba ita nake nema ba kai nake nema a cikin begenka وقضي وعندي في وسال محمد بإذن ومنام بل بجود تجاوزي fahuddi soyayya ta wayar fi da kwaɗayina ya tabbata fi misali muhammadin a cikin saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bilisin a gani na kurukuru wa ma'anan da gani na koye bal bari dai bai dole ta shakkusin ni ina ganin sa kurukuru sosai فصلاة الله ثم سلامه وهو صاحب من يا salatin كريم وتصديق Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa khussa qadiman a keɓanci wannan hadimi ya karimu ya mai karamci wa khassasi ka keɓance shi عليك صلاة الله ثم سلامه ويا ربي فقبل عنك يا والمدين salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ya rabbi ya ubangiji fa qabala hajjana ka karbi wannan haji namu wartu mahisi ka tsarkake ta وأسجد أولى المسلمين وقدسا لساني وعبادي وأصلي وخصص وأصلي شؤون المسلمين الله كجارة شأن المسلمين ما قبعد قوة قوة الله كجارة شأن المسلمين من مسلم من مسلم دنيا قبعد وخصصا لصحابي سننكم كيبانتي أين إن أبو كينا دوني جارة مسمم قالي أكن مسلمي قبعد وأحبابي دمسويانا فأصلي كقال جارة وخصص كيبانتي دا البركة دبان دبان آمين ولاة المسلمين جميعهم ويا وكيانا فارجتا ودمر أداة المسلمين الله كهلك ردا دك مكيان مسلمي جبادين من جميعهم جبادين سنة دنيا ميارا دشي ميارو ودايانا دشي مشدايانو وركسا دا دا دا شارون ركسا إنا ونكسي كتوي مسر أيوسو كتوي مسر أمنتسو كتوي مسر دي أبن دباس سامو كرس سامو كومي الدنيا دا لاهرا وعنت بهما قد علمت وخيرا جميع بلاد الله اتهم تغلتي wa alhik bihim ma qad alimta Allah ka aika musu abin da kas- abin nan da ka sani shine balbalin balbalin bala'in ka ka aika musu jibrilu ya musu tsawa tsawa ya halakar da su wa dahiran Allah ka tsarkake jami'a biladid dini ko biladillahi Allah ka tsarkake dukkan garuruwan addinin musulunci ha mu- wa tukhallisi sannan kuma ka tsarkake lidini ga addinin Allah
تجاربتهم والمقام الوقتي تجاهل إلى دينهم هذه المقدسة wannan addu'o'in da nayi su nayi su lada arafatin a filin arfa ne nayi wal maqami da Ib- da maqami ibrahim fa khadiri sai kuma khadiri na ta jarrada sai ya tubantu lil hadil ibadi sai kuma hankali na yayi madina eh, madina manzon Allah al mukhallisi abin tsarkakewa وفي تشف وحد ربي سيدنا زمان كديت ubangiji تبارك وتعالى شي كدي وعده لا شريك له ثم هوا محمدا sannan kuma ina san annabi Muhammadu soyayya ta gaskiya wa usni alal hadi ina yin yabo kuma abu same suna hadi wa fi takhassusi ni ke banta ta ma ta tabbata a cikin sa arani ni ina gani ina gani na fa aral hadi kaman na ganin hadin fa kaman na ganin sa fa walaysa siwa'u ni ba na ganin wani sa ma gaba daya wa kam da yawa samma min sirrin akwai wani sirri ma masunin wanda yake abun kiyayewa mukhassasin ke bantacce wato ainihin da wanda yake tare da ni wanda ba zan faɗe shi ba جزا الله عني والدي الله يساك وبابانا شو عبد الله دا على خيري مما الله يساك وإياه يمد على خيري وأحبتي الله يساك ومسويانا ما دا على خيري جزاك إذن إذن ساك مكنا نجا غورا قد آشا وانديرا يو أفضل هم؟ ne afdala murhisi wato fiyayyen wanda ya shafe min alkhairi gaba daya عليه من الأيام ما قال عمرهم فقال ولا نام قال بالله salli salatin Allah da amincin Allah alayya ya tabbata a gare shi madal ayyar matukar raniku ma qala mughram ko yaushe mai bege mai bege yace sabaja balana amana iskan nan ta dutsunan na amana khallisi ta zama tsarkakakkiya billahi dan Allah ya zuwa ga shehu Ibrahim ya alhamdulillah alhamdulillah
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين الحمد لله. آمين آمين آمين آمين يوشي هذا الفاتح هذا الفاتح